أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح القاسم وعلى آله حق قتله ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وعد الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أجال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى سنن يصيبها أو امرأة ينسوها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أبوني مع الله سبحانه وتعالى ليساك بدا منا وانا لوكسي وانا رانا وانا بجري من بركة زاوية مولانا شرف الصالح صالح الحسيني الله يقارى مسا يرجع ƙarƙashin jagorancin maulanmu farfesa ibrahim ahmad makari allah ya ƙara masa lafiya da yadda muna nan cikin karatunmu a cikin littafin a tubbatun saniya fitar agromiya in ba manta ba karatunmu mun isa zuwa wato babin al'irab a cikin babin al'irab muna wajen da ake ce ma mawazi'u damma wato inda damma take zuwa ta zama alamar raf'a a cikin lairabi mun isa zuwa abin da ake ce wajen tafsir wato daga cikin wuraren da don mata ce zuwa ta zama alaman raf'a akwai alismul mufrad sannan na biyu jamu tafsir ya yi mana bayanin menene jamu tafsir a karatun da ya gabata mun yi bayani duka a yau za mu ɗaura daga inda muka tsaya bayan ya faɗi wato nau'o'i shida na canje-canjen da ake samu daga kalmar mufradi zuwa kalmar jam'i jam'u tafsir a sannan ya ci gaba da cewa wa hadhihi al-anwa'u kulluha takunu marfu'atun bi dhamma duka nau'o'in da suka gabata sawa'un canjin da aka samu a jam'i daga shagali ne ko ko a ƙarin harafi ne ko ko tawaye wani harafi ne ko ko ƙarin canjin da aka samu na ƙarin harafi ne da canjin watsali ko ko tauye harafi da canjin watsali duka sai nau'o'in shida da ya faɗa ya ce duka waɗannan nau'o'in ta kunu bizammatu ala alamatu rabbi fiha bizamma wato alamar rabba a cikinta yakan zama shine zamma a ƙarshen kalma sawa'un akana muradu min lafzil jam'i mudhakkaran shin wato koda wannan kalmar da za a yi malirabi jam'i ne na muzakkar ba na mu'annas ba kaman kalmar rijal jam'u rajul ko kuma kutta jam'u kafir aga wannan duka kalmomi ne da suka shafi al-muzakkar kawai am kana al muradu minhu mu'annasan ko ko jam'in na mu'annas ne saboda shi jam'u takfir ana iya yin ma mu'annas muzakkar ana yin ma mu'annas saboda haka in ya kasance mu'annas din ne shi ma dai duka alamar rafa a cikinsa shi ne mene shi ne tsamba ya ce na hau wato misalin hunud hunud jambo hind hindu kuma sunan mace ce saboda haka za ka ce ja'at ko ja'at hunudu ja'at hunudu ma'ana kai ma kai masa rafa a halin rafa kenan wa zainab wa zayanib zayanib jam'u zainab shi ma hagan jam'u zainab kalma ce mu'annasa ba muzakkar ba muzakkar ba saboda haka za a yi masa alama raf'a da menene da dhamma shi ma to abu a takeice abu da yake so ce duka shine idan kalma muzakkari ne ko kalma muannasi ne in dai an yi istiqaqin jam'in jam'u taksir a cikin sa to alama raf'a a cikin sa ita ce wato dhamma sawa akanat dhammatu zahira am kama fi hadhihi al-amthila am kanat muqaddara wato ya ce daidai wannan ba wato duka ɗaya ne idan ya zama wato zamman an bayyana da ita ne kamar yadda muka gani a cikin kalmar rijalu da kalmar kutabu da kalmar huludu da kalmar zayani ko ku kaddarawa za a yi ma'ana za a yi masa alirabu tasiri kenan a guri uku kamar yadda muka sani ya ce la'awun sukara wa jarha haka sukara jam'u jam'u jambo sakrani jambo sakra to kaga anan dole za a kaddara maza mene al-irabi saboda mene saboda aliful maqsur da yazo a karke wanda yake bai daukar irabi kaman kalman azara jam'u azra kaman kalman habala jam'u hubla to wa'annan duka wato jam'u taksir ne amma kuma al-irabi su da dhamma za a yi damma da dhamma za a yi wanda ita ce alama raf'a amma fa kaddarawa ake yi ma'ana duk inda kai irabin su zaka ce bi dhammatil muqaddarati ala al-alimi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur haka dai kamar yadda muka gabatar a baya taqulu qama ar-rijalu mazzayani aga qama fi'lu madin ar-rijalu fa'ilun marfu'un وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره هذا ضمة دي أنا جدت علامة مني رفع حكى كان كلمة زيانب فيجي فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة إن كان ليش دكا لا تنسوا كائنا درب رفع cikinsu menene raf'an yace alama raf'an ita ce bamman da ta zo a cikin kalmomi wa taqulu hadara al-azara hadara al-azara حضر العبارة كما يدبك جمع أزراء سو عبارة هي زما حضر في الماض أزارة فاعل مرفوع وبالضمة بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر هكا فيكون كل من من العبارة مرفوع كل من الجرح والمضارة مرفوعا بضمة مقدرة بضمة مقدرة على الالف منع من ظهورها ta'azzur dai kamar yadda muka faɗi a takaice wannan shine yadda ake yin irabin abin da ake ce ma jamu taksir sawa'un bi dhammatu zahira ne ko ko bi dhammatu muqaddarati ala al-alif kamar yadda muka gani duka sai nau'i na biyu daga cikin nau'o'in inda dhamma take na uku afwan nau'i na uku daga cikin inda dhamma take zuwa ta zama alamar rafa shine jam'u muannathis salim kada mu manta mun ce muna babin abin da ake ce ma mawadi'u ad-dhamma inda dhamma take zuwa ta zama alamar tawfiq waje na farko muka ce al-ismul mufrad waje na biyu shine jam'u taksir wanda muka wuce yanzu haka sai inda za mu shiga yanzu shine jam'u wato muannath as-salim me jam'u muannath as-salim shine wa abinda ake ce ma wato majmu bil alif wa ta inda mai alfiya yake cewa وما بحدا وعالد قد جمع يكثر في الجمع وفي النصب معا معنى abin da aka yi masa jam'i ta hanyar ƙarin alifun da ta'un a ƙarshen kalma to a wata halin rafa za a yi masa rafa da zamma wato zamma za ta zama alamar rafansa to shi ne nan ya ce wa ammal jam'ul mu'annas salim fa huwa ma dalla ala akthar min ithnayn bi ziyadati alif wa ta'in bi akhirih wato in aka ce dan umarnin talib abin da ake nufi da shi shine tarihin sa shine duk abin da yayi wato indicated yayi ki bayanin abu fiye da daya fiye da uku a fiye da biyu afwan fiye da biyu na daga mata wannan ta hanyar kuma karin alifin da ta karken sa wannan shi ake kira da wato dan muannas salih misalin wannan shine kaman zainabatu zainabatu jam'in mene zainab zainabat kaga a kalmar gaba ɗaya ba abun da ya canza kawai ƙarin a ta'u alifun ne da ta'u da aka yi a karshen kalmar kaman fatimatun fatimatu fatimatu jam'u fatimatu so shi ma aka ƙarin kawai alifun da ta'u ne a karshen kalmar wa hamma hammamatu hammamatu jam'u hammam jam'u hammam تقول جاءت جاءت زينبات جاءت زينبات كذا جاءت الماضي زينبات فاعل مرفوع وعلامة بضمة ظاهرة على فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وكائنا دي ضمة تتي كذا علامة رفع الجنس وسافرت فاطمات فالزينبات والفاطمات مرفوع duka da kalmar zainaba da kalmar fatima da duka su sun zo a mahallin rafa ne kuma alamar rafan su shine abdamma az-zahira wa alamar rafihi madamma az-zahira kaina alamar rafan su tace damman da ta zo a karken su wala takunu damma muqaddaratu fi jam'i al-muannath as-sahim Bamma ita ba ta zuwa a halin takdir kamar yadda ya zo a jam'u an a jam'u jam'u taksir da al da al-ism al-mufrad duka mun yi masu al abin da ake cewa al-i'rab takdiri amma shi jam'u muannas salim ba a masa wato i'rab takdiri bi ma'ana cewa alifun alifun alifun maqsur baya shiga cikin sake sannan ya'ul manqus shi ma baya shiga cikin sa sannan kuma yawon mukhaqaba ita ma ba ta shiga cikin da wanda sai sun shiga ne ko wani abubuwa kuma a kan ake yin abin da ake cewa al-iraq din ah shine cewa ka kuma zabatu muqattaratun fi jam'i al-mu'annath salim illa inda idafatihi li ya'i mutakallimi ah so shi inda kawai ake masa i'rab at-taqdir shine inda ya'u mutakallim ta shiga cikin sa kamar misalin da ka ce hadihi shajarati jam'u shajarat jam'u shajarat in ka jingina ita shajarat da kai mallaka ka mallake su zaka ce hadihi shajarati kaga hadihi mubtada ko alhawa harfu tafiza ismu ishara mabniyun ala ala ala al-kasri bihi mabniyun ala al-kasri fi mahall raf'i mubtada so شجراتي في زما خبر مبتدع مرفوع على مرفوع بضمة مقدرة على ما قبله ياء المتكلم الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل الرفع الجر مضاف إليه سو كاكا أنا شجراتي يازو أما الإعراب التقديري سو إن با أنا با غبايا با أيما واتو الاسم الجمع عن الثالث إعراب التقديري haka ba za ka ce hadihi baqarati jam'u baqaratu so kaga kai kai masa ne za a yi masa i'rab taqdiri saboda adamma ba ta bayyana so dole a kaddara fa in kanat al-alif ghayra za'ida bi an kanat mawjudatun fil mufrad nahwu al-qadi wal qudatu wad da'i wal qudatu lam yakun jam'u muannath thalith so anan malam yana istidraji cewa ba wani inda kaga an yi ƙarin a an zo da ƙarin alifun da samun a ƙarshen kalma ne yake zama wannan kalma a kira ta da jam'u mu'annas salimi ba a akwai wasu kalmomi wanda suke jam'u su jam'in su an yi musu jam'u taksir ne a a ta hanyar ƙarin alifun da sa'un amma sa'un din yana da bambanci da sa'un jam'u mu'annas salim amma wajen furtawa ba dole a gane haka ba saboda haka kaman alqadi kalmar alqadi jam'in da zaka ce qudatu qudatu kai kai kai kari kai ka sa alifun sannan ka bi shi da mene da ta'u amma wannan ta'u din ba ta'ul maftuha bace ta'ul marfu'a ce so wannan ba za a kira da jam'u mene jam'u muannath salim wa da'i jam'in sa shi ma zaka ce du'atu du'atu wanda shi ma za ka mayar da wato wannan yawon ɗin za ka mayar da shi ya zama alifun sai ka kawo shawun marbuta a karkensa saboda haka yace lam yakun jam'an mu'annas saliman wannan ba a kira sa da jam'u mu'annas salim bal huwa ina idin jam'u tafsir kawai a duk inda kaga irin wannan zaka kira sa kawai da jam'u tafsir ne ba jam'u mu'annas salim ba saboda sharhin jam'u mu'annas salim dole ya zama abin da za a mayar da shi jam'u mu'annas salim ya zama mu'annas ne ba muzakkari ba sannan kuma ai maza ya fi daya ya zama ya hauhau daga fiye da biyu kuma mata wa kadhalika law kana fi ta'u laysa sa'ida bi an kana mawjudatu fil mufrad nahu mayyitun wa amwat haka kuma akwai wato alifin wanda yake zuwa ba ƙari ba ne shi sharafin alifin jam'u ma'ana misali dole ya zama ƙari ne akan harafin wato asali na kalma so akwai wurin da zai zo ya zama ba ƙari ba amma kuma ya zama ƙari ba ƙari ba yana da asali a cikin kalma shine yace wa kazalika law kana fi sha'u laysa sa'ida haka idan sha'u ta zama wato ba ƙari ba ce akwai ta a cikin kalma ita ma a mufrad ɗinta kamar kalmar mai gitu jam'insa za ka ce amwat saboda haka wannan shawar ɗin kaga maftuha ce irin na jam'u muzak ma'anar salim amma kuma asalin kalma ce ba ƙari ne a cikin kalma ba saboda haka wannan shi ma jam'u jam'i ne amma jam'u taksir ba jam'u ma'anar salim ba wa abiyat kaman kalman abiyat mufrad din sa baitu baitu to saboda baitu saboda haka a wannan shawar ɗin wato ba ƙari bane asalin kalma ne wa sawt jam'in sa zaka ce aswat shi ma haka tawakul nan asali ne na kalma ba kari bane tun daga yana abu faratin kana kana min min jam'i takfir duka waɗannan suna cikin abin da ake kiran su da jam'u takfir walam yakun min jam'i muannas salim kuma ba za ka sa shi a cikin abin da ake cewa jam'u muannas salim ba a taƙaice wannan shine nau'i na uku daga cikin wuraren da zamma take zuwa ta zama wato alamar rafa na farko shine al-ismul mufrad a karatun mu da ya gabata na biyu dan taksir a karatun mu wanda yake gabaci wannan kenan sai kuma na uku wato a jam'u muannas salim shine wanda muka gama a yanzu so a takaice waje uku kenan sannan a karatu na gaban Allah ya kai mu za mu ji sauran guraren da ban ma yake zuwa ya zama alaman raf'a al-irabi za mu dakata daga nan abinda muka karanta Allah ya amfanar da mu Allah ya ya ba mu ladan abinda muka faɗa na daidai Allah kuma ya yi mana abinda muka yi na kuskure wa sallallahu